الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين أسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kamu wannan safiya ta laraba biyar ga watan rabi'u akir bayan hijiran manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1440 daidai wanda ya daidai da goma ga watan sha ɗaya miladiya bisa ƙaddarawa 2018 Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗa mu a wannan farfajiyar masallacin mai albarka don ci gaba da karatu a wannan littafi na sharhu sunna na imam aliyu albarbahari Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama mun tsaya ne kan magana ta goma sha uku za mu tashi farkon magana ta arba'in daidai ko? za mu tashi kan ta 41 ina fatan haka ne قال المؤلف رحمه الله والمسح على الكفين سنته مالن Allah ya mushi rahama yake cewa shafa akan wufi guda biyu sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda ake so kullun ka tsaya kan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aikata ko ya tabbatar a aikata ko kuma aka aikata ya tabbatar da shi والمسح على الكفين سنة نص على هذه المسألة ما لن يأي نسي يا نسا تونا مسألة ما أنها من مسائل الفقه ترى سواتا لك كم مسألة تباب فقه شافا أكم وفي قدابيو إذن أكي الولا لأنها لأن لها تألقا بالأكيدة سبو دمي تنادى علاقة تارة تيودى أكيدة faman an karal masaha alal kuffaini yakun karijan an ahalis sunna dukkan mutumin da ke musu akan ba za a yi shafa kan wufi guda biyu ba wannan ya fita daga da'iran ahalis sunna wal jama'a mukalifan lil aqidati sahiha kuma ya saba wa aqida ingantacciyar aqida wacce ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama لأن المسح على الكفين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم me yasa ake magana a kai malam ya kawo shi a babin aƙida shi shafa akan wufi guda biyu ya tabbata a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ahadisa kasiratin ahadisai masu yawan gaske balagat haddar tawatir wanda sun kai haddi ma na tawatir ina fata ana fahimta don haka sai aka kawo wannan kullum abin da ake so mutane su tsaya a kai shine mutane su tsaya kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi mutane ba za su fada cikin hatsari ba sama da hatsarin su kirkiri wani abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai zo da shi ba haka nan kalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban san da wannan ba tabi'ai da sauran sahabbai duka da tabi'ut tabi'in alqurunul mufaddala ba san matsayin shi a addini ba to wannan shi ake kira bid'a shine abin da ya saba wa sunna ita bid'a kamar yadda Imam Shadibi yayi ta'arifinta da maganarsa cewa ita bid'a wani abu ne wanda yake kama da shari'a bi ma'ana yana gogayya da shari'a ya qasudu bis suluki alaiha al mubalighati fi ta'abbud duk wanda ya shiga yana yi yana nufin cewa zai kai makura ne wajen bauta ga Allah madaukakin sarki yana neman ladan Allah duk wani dan bid'a da yake yin bid'arsa to abin da yake nufi yana neman samun lada ne ya kai makura wajen haka sai dai bai san sharrin da yake ci ba bi ma'ana babu wata magana ko wani aiki da dan adam zai aikata wanda Allah madaukakin sarki bai shar'anta shi ba face sunan wannan abun bid'a ne kuma wannan hanya ce wacce za ka kai mutum gidan wuta idan bai tuba ba Allah madaukakin sarki bai karbar duk abin da aka kirkira aka saka cikin addini ko da taron mutane duka sun kalla sun ce wannan abu mai kyau ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun dukkan mutumin da ya kirkiri wani abu a cikin addini na musulunci ya ce yau ga wani lokaci ya ware shi zai wani abu na addini ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da shi ba sahabban manzon Allah sallallahu ba san shi ba tabi'ai ba san shi ba tabi'u tabi'ina ba san shi ba wannan Allah madaukakin sarki ba zai karbi wannan aikin ba an maida masa saboda mai musulunci ya wadatu da abinda abin nan manzon Allah sallallahu ya zo da shi ba sai an sako wani abu wanda ra'ayin mutane kalli cewa wannan abu mai kyau bane ko da taron mutanen duniya duka sun kalli cewa wannan abin yana da kyau saboda haka imamu malik Allah madaukakin sarki ya kara masa rahama yake cewa dukkan mutumin da ya dauko wani abu yace yau addini ne ba addini bane a wancan lokacin sahabbai da tabi'a da tabi'u tabi'ina yace faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama kana risala yana nufin kaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ha'inci manzanci bai isar ba dan haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar sai da ya tsaya yace hal ballagtu Allah na isar na isar suka ce ka isar yace Allah ka shaida kowa ya tabbatar na isar da zaran yanzu ka zo da wani abu a matsayin addini kace ana samun lada a wannan abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba su wayannan kalifofin manzon Allah sallallahu da sahabbai duka ba zo da shi ba to lallai tabi'ai ba san shi ba dan yace khairul quruni qarni summa alladhina yalunhum summa alladhina yalunhum duk a wancan karnin kan babu kuma yanzu kace addini ne kana ba kanka wahala kuma kana ba wa mutane wahala wannan wallahi ba addini bane ba saboda haka malamai suka cewa lallai bidiya a cikin addini tana daga cikin mafi hadarin cutar da yake samun musulmi a yau saboda ne hakikanin bidiya rusa addini ne in ka dawo gefe ɗaya bidiya abin da take nunawa rusa addinin musulunci kamar yadda ya tabbata malamai suka ce duk wata bidiya da ta zo sai ta yi fada da sunna idan kuma ta yi fada da sunnan to za ta shafe wannan sunna ne ita bidiyan ta dawo tana me ita ake kallo ita ake gani to yan uwa wallahi a nisanci duk abin da ba addini ba idan aka fada kan abin da ba addini ba aka ce addini ne saboda me saboda taruwa a kai ko kuma san ado ko yabawan mutane to wallahi an shiga cikin hatsari an shiga cikin bala'i wanda yake kuma zai rusa abubuwa da yawa waɗanda suke na addini ne Allah madaukakin sarki ya taimake mu saboda haka kaga sallalan da ake ta abin nan salatul adha salatul duha salatul wannan sallan abun nan adha da kuma salatul fitr wani lokaci idan bid'a ta yi nisa sai an waye gari yanzu misali ka dauki watan da ya wuce wata na rabiul awwal to a yanda wayansu mutane suke dauka an abun yayi nisa sai an dawo da yawa ba a tunanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki ya canza mana da wayansu idi guda biyu idul adha da idul fitr wanda babu wani lokacin murna ko idi sama da wannan haka manzon Allah sallallahu ya faɗa wa sahabbai da yazo aka tadda a garin Madina wani suna wani su bukukuwan su wannan yace kaza wannan yace kaza ce ga abinda Allah ya canza mana shi kuma shi zamu rike shi zami to za a waye gari wayannan sai ka ji cewa ba a maganar su akwai wanda kwata kwata baya wannan an samu kai cikin wani yanayi zaka tadda mutane yanzu a makaranta ne malami zai yi kokari ya ce kowa dole sai an yi dinki sai an yi kaza tare da cewa da wanda yake da shi da wanda baki da shi zai ce sai yayi amma kuma a adha in ta zo ko fitar in ya zo to ba ruwan mutane da wannan kaga shikenan za a kashe abin da yake sunnaye na manzon Allah sallallahu a fada kan abin da wanda gaba ya aka kirkido shi aka ce shine abin yi saboda haka yan uwa dukkan abin da bai tabbata daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in za ka yi shi ta bahulatani ne ka yi shi sadda sadda idan ba ka bi a hankali ba zai raba ka da abin da yake addini ne Allah madaukakin sarki ya tsare mu saboda haka Imam Mali yake cewa lalle duk wanda yake kawo wani abu a addini yake ganin cewa addini ne sabanin wanda manzon Allah ya zo da shi ce yana nufin cewa manzon Allah ya hayinci manzanci bai cika ba yace alhali kuma gashi nan Allah yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan na cika muku addini na yadda musulunci shine addini karbabbe a wajena sai imam mali yace fa ma lam yakun al-yawma fa ma lam yakun al-yawma dinan fa ma lam yakun yawma izin dinan fa lan yakun al-yawma dinan yace duk abinda ba addini ba a daidai wancan lokacin sahabbai da tabi'ai yace to a yanzu ba zai zama addini ba inna yana magana ne a daidai wannan lokacin lokacin da yake raye Allah madaukakin sarki ya masa rahama saboda haka ƴan uwa mu kiyaye Huzaifa dan Yamani yana cewa kulli ibadatin lam yata'abbadaha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama fala tata'abbaduha yace duk wata ibada wacce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su yi ta a matsayin ibada ba yace ko da wasa karka yadda ka dauki wannan ibada yace li'anna al-awwala lam yada'a lil-akhirina maqalan na farkon nan ba wani abin da suka rage suka bar wa mutane na magana ko na aiki dole zaka bi abinda su na farkon nan suka zo da shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka nan gudun mala ya ce wal masu alal kufaini rukusa shafa akan hufi guda biyu ai rangwame ne Allah madaukakin sarki yayi wal amalu bir rukusati sunna aiki da rangwamen da Allah ta'ala ya kawo ba wa mutane sunna ne li qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama saboda farin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa inna Allah yuhibbu ayyuta ruksahu kama yakrahu ayyuta ma'asiyatahu lalle Allah madaukakin sarki yana son bayi su taho kan rangwame da ya musu da ya muku sauki akan kaza ya tabbata daga banzan Allah sallama ku je kan wannan kamar yanda Allah madaukakin sarki yana kin duk abin da yake sabansa ne Allah madaukakin sarki ya hana shi fal mashu alal kuffaini shafa akan wuffi guda biyu wal mashu ala ma yaqumu maqamal kuffaini min al jawrabi jawaribi da abin da yake tsayuwa a matsayin abin nan wuffi guda biyu kamar jawrabi sabitun fi sunnatin nabawiyya ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka aikata haka ka dace dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya tabbatar da shi walam yukalif fihi illa rafida ba wa'anda suka sabuwa wannan sai yan shi'a bainama asbatul masaha ala rijlaini su sai suka ce shafa ake akan sawaye guda biyu farrijlani layi tughsalani suka ce ba za a wanke ba inda rafida a wajen su ‘yan shi'a, wa inna ma yumsahu alaihima suka ce shafa ake akan sawu ihtijajan bil aya sun kafa hujja da aya ne fi qira'ati wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum bil katra ila al ka'abaini kenan suka ce wa arjulikum suka kafa hujja da wannan cewa shi ma shafa za a yi tunda an ce a shafi kai sai suka ce wannan abin nan wannan mujawara ne an yi masa kasra saboda mujawara bi ru'usikum wa arjulikum suka ce dole sai dai a shafa laysal ka'abani inda huma al ka'abani al ma'rufani su idan sawu a wajen in shi'a malaman su can ba suna nufin idan sawu da aka sani ba fi asfalis saqi wanda ke kasan kauri wa innamal ka'abani indahum ma tahta maq'adi shiraki suka ce abin da ke karkashin igiyan takalmi ma'ana can saman sawu wa huwa majma'ul qadami ma'al aqibi mimma yusamma bi arshi rijil abinda ake kiran shi arshi rijil ma'ana na sawu wa hazal ka'abu inda rafida suka ce wannan gurin saman shine kawai abin nan shine alka'abaini wa huwa ghairu ka'abi inda ahlus sunnati wal jama'a ba kuma wanda ahlus sunna wal jama'a suka sani shine ba shine idan sawu ina fata ana fahimta don haka wala hujjata lahum bi qira'atil kasri fil aya bas da hujja a wajen qira'a a karanta wa arjulikum a cikin wannan aya li'anna al-qira'ata al-mashhurata bi nasbi qira'a ta zo shahararriya ita ce ayi nasaba wa arjulakum wa arjulakum adafan ala fagsilu wujuhakum an yi adafin sa ne akan fadin Allah madaukakin sarki fagsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku wa arjulakum su ma sawayen ku wanke su wa qira'atul kasri li ajal al-mujawara an yi qira'an kasra kuma saboda makotaka da faɗin Allah maɗaukakin sarki wamsahu bi ru'usikum bi dalili anna nabiyyi sallallahu kana yaghsilu rijlaihi saboda mai annabi sallallahu in yazo alwala duk wanda ya nuna alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanke sawayen sa yake yi masu albarka walam yakum yamsahu illa al-kuffaini baya shafa sai dai idan wofi guda biyu ne a sawunsa ina fata ana fahimta malam ya kawo wannan don mu ƙara sanin cewa a cikin babin aƙida duk abin da manzon Allah ya tabbatar shine abin da ake tabbatarwa abin da ko bai tabbatar ba sai a bar shi ba addini bane ba qala al-mu'allif rahimahullah wa taqsiru salati fi safar sunnatu malam yace lalle yin kasaru a sallah in ana kan balaguro shi ma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine abin da ya kamata ka yi bincike in dai kana son manzon Allah sallama sai ka duba in yana zaune gida me yake yi in yana kan balaguro me yake yi in yana misali in yana zai je kasuwa zai shiga kasuwa ya yake yi in zai yi kaza duk abin da zai yi ya yake yi shine abin da ya kamata ka nema minar rukusin lati ja'a biha shar'u tashilan alal ibadi wa raf'an lil harji na daga cikin rangwame wanda shari'ar musulunci ta zo da shi sauƙaƙawa bayin Allah Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa yuridillahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra har abada Allah bai son tsayini ga mutane komai abin da ake iyawa shi yake dorawa mutane don haka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha alal ibadi wa rafa'a lil harji kuma dan Allah ya dauke wa mutane laifi alkasru fi safari idan ana kan balaguro sai ayi kasarun sallah wa huwa kasru salatin ruba'iyya shine ma'ana sallah ne raka'a hudu ta dawo raka'a biyu wa hadha bi nassil qur'an wannan kuma ya tabbata da nassi na alqur'ani qala ta'ala wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqasru min as-salati in kiftun ayyaftinakum alladhina kafaru Allah madaukakin sarki yace fa idza darabtum fil ardi idan da kuka yi tafiya a bayan kasa ya ani safartun kuka yi balaguro falaysa alaykum junahun an taqasru min as-salah ba ku da laifi daidai ne an halatta muku ku yi kasarun sallah in kiftum ayyaftinakum alladhina kafaru idan kun ji tsoron arna za su fitine ku zahirin wannan aya annahu la yajuzu al-qasru illa fi halatil khawf ko kenan kasaru ba ta halatta sai idan ana cikin tsoro faqad zala hadha al-ishkalu kar wani yazo ya kawo maka wannan wannan iskalin ai babu shi an tafiyar da shi tun yaushe tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su'ila lalle annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ma baluna naqsuru wa qad aminna ya za a yi me ya faru muna yin kasar gahi can Allah madaukakin sarki ya saukar da aya wa iza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqasuru min as-sala in kiftun ayyaftinakum alladhina kafaru yanzu kuma mun samu aminci zaka tashi da duk inda kake so a wannan jazira na larabawa ka tafi ba tare da cewa kana tunanin wani zai takale ka ba kai kadai za'ina mace za ta iya hawan raƙumi daga nan daga hadarul maut har ta je ta ina ne ba wanda zai mata magana sai dai kawai tsoron kura a ne a dabbobinta ba abin da ake tsoro yanzu ƙala sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallam ya ce tilka sadakatun ta sadakallahu biha alaikum wannan sadaka ce Allah maɗaukakin sarki ya maku faɓalu minallahi sadakatahu ku karɓi sadaka da Allah maɗaukakin sarki ya maku tunda Allah ta'ala ya baku sai ku karɓa kaga kenan duk abin da addini ne ba a bari sai an tambaya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bada bayani don me Allah maɗaukakin sarki duk abin da yake addini ne bai karɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai da aka tabbatar da wannan abu don haka Allah maɗaukakin sarki zai ingizo wani balarabe daga ƙauye su zo ya tambaya saboda me dan kadai a fahimci ina ne aka sa gaba addini zai zo zai yi tambaya wani ma ya taba zuwa ya samu wani sahabi ya ce masa shi abin da yake damunsa a yi shafa kan wafi guda biyu sai tabbatar masa ai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata ana fahimta wa kana sallallahu alaihi wasallam ya kasuru fi jami'i asfari annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin kasaru a cikin dukkan balaguransa ya kasuru ruba'iyya sallah mai raka'a hudu yana rage ta ila raka'atayn ta dawo raka'a biyu hadha huwa sunna wannan shine abin da ake kira sunna saboda ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa wabal atamma wanda kuma ya cika sallah fal itimamu jaizun shi ma halal ne ga wanda ya cika sallah lakinnahu khilaful afdal sai dai mutun ya saba wa abin da yafi fal qasru rukhsatun shi qasaru rangwame ne man sha'a fa'alahu wanda yaso yayi wa huwa afdal ya samu abin da yafi kuma kullun abin da yafi shi ake so wa man sha'a tarakahu wanda ya ga dama kuma sai ya bari wa atamma ya cika falaha raja alaihi babu lafi akan shi fi zalika a cikin wannan saboda haka ne ma koda balaguro kai ka zo za ka yi sallah da mutane in sun kai ka zama liman in kai biyu ka sallame su yan zaman gida ne sai su miƙe idan kuma har ka zo ka bi mutane sallah to ba za ka zaura ba ka ce kai an yi biyu dole ka tahi ka cika baka da matsala ina fatan ana fahimta wanda ke kan balaguro sai ya samu masu cika sallah sai ya bi su to shi ma cikawa zai yi amma kuma idan masu cika sallah suka bi shi idan shi raka biyansa zai sallame su kuma su tahi su kome su ciko sallar su فالقصر ركسة من شاء فعله وهو أفضل ومن شاء تركه وتم فلا هرج في ذلك لأن الإتمام هو الأصل تكاون شيني أصلي والمصنف ذكر ذلك ما لن يا أمبتي ونن أتكين ونن بابي أتكين ونن للتافي نأكيدا لأن تقبل الركسة الشرعية من مسائل الأكيدة karɓar rangwame da ya zo a shari'ar musulunci na daga cikin matsala ta aƙida wa fi zalika raddun alal mutashaddidin a cikin wannan akwai raddi ga masu tsanantawa allazina la yaqbaluna rukusata shar'iyya wanda idan shari'a ta yi rangwame kan abu ba sa karɓar shi ina fatan ana fahimta kasar kwana nawa ne to kamar yadda suke magana ana yi cewa idan mutum zai kwana hudu amma maganan gaskiya ba shi da iyaka lokaci in dai ba zama za ka yi a gari ba ina fata ana fahimta ka je yaushe zan dawo gobe ne to kuma gobe ba ta yi ba sai ka ci gaba da kasarunka kamar yadda ya tabbata dan abbas ko dan masaudin ba na manta daga cikin su yana cewa kwana sha tara wani za ce kwana hudu to dai duk wannan abin babu takamammen nasin hadisi da ya iyakance ga iya kwanakin da za a yi in dai ba zama mutum zai je a garin ba قال المؤلف رحمه الله والصوم في السفر من شاء سام ومن شاء افطر dai matsalolin na fiƙi yake ta kawo amma kuma saboda ya shafi babin aƙida malin ya ce wasau mu safari azumi a balaguro man sha a sama wanda ya so ya yi azumi yana kan balaguro wa man sha a aftara wanda ya ga dama kuma ya ci abincinsa yana kan balaguro shi ma minar rukusin latira kasallahu biha li ibadi na daga cikin rangwame tausayi da Allah madaukakin sarki yake wa bayinsa sai musu wannan rangwame al-iftaru fi ramadana fi safari huwa rukusa cin abinci a watan ramadan akan balaguro da safe rangwame ne man sha'a aftara duk wanda ya so ya ci abinci wa man sha'a samu wanda ya so ya azumi wa iza sama fa siyamuhu sahihun mai balaguro idan yayi azumi azumin sa yayi لأن صحابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi anna indahu quwwa cewa yana da ƙarfi kuwatan kenan ko wajen yin azumi wa ya kadiru ala siyami fi safari yana da daman da zai balaguro a cikin abin nan azumi a balaguro fan nabi sallallahu azina lahu bi siyami annabi sallallahu ya masa izini ya ce masa ka rika yin azumi fi safari a balaguro fa huwa rukusatun rangwame ne farrukusatu la yajibu fi'luha ba wajibi bane sai kai abinda rangwame Allah ta'ala yayi wa innamal afdalu fi'luha abinda yace abinda yafi alkhairi dai ka karbi rangwame ka sa irin rukus kaman sauran rangwame da Allah ta'ala ya mutane fa in raja ila al-asali wa sama fala ba'sa bi zalik idan mutun ya dawo kan asali ya azumi babu laifi akan wannan saboda me sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar yanda hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda yace ya ce sun yi balaguro tare da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama su sahabbai yake cewa famin na sa'imun wamin na muftir a cikinmu akwai wanda yake azumi akwai wanda kuma cin abincin suke yi ya ce amma walan ya ji sa'ima alal muftir shi mai azumi bai jin haushin wanda bai azumi shi ma kuma wanda bai azumi bai jin haushin wanda ke yin azumi ina fata ana fahimta bi ma'ana sunna ce duk wanda kai shikenan ba wanda zai ce maka dame don haka wata rana wani sahabi ya ce sun yi balaguro ba mai azumi a cikin su banda annabi sallallahu alaihi wasallam da abdullahi bin rawaha akwai tsayanin zafin rana sai aka ajiye wata ran ma an zo ana kan balaguro wayan sun ajiye azumi wayan su ko basu ajiye ba an zo cikin rana an zo an sauka wani guri aka je aka yi rumfa aka yi tanti aka shayar da dabbobi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu azumi yau kan sun a abin nan menene wayanda ba su azumi wayanda suka aji azumi sun tafi da lada saboda me sun zo sun yi rumfa kai kana azumi ba za ka iya zuwa ka tsaya kai rumfa ba kai ma tana kake yi sun zo sun gina tanti tanti sun shayar dabbobi yace zahabal muftiruna al-yawma bil ajri wayanda ba su azumi yau sun samu lada mai yawan gaske ina fatan ana fahimta kaga kenan duk wanda kai yayi ya kulu yana cewa faman shahida minkum sha qala Allahu azza wa jalla فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر كو سيتي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون دو wanda ya halarci lokacin da aka ce an ga wata to yayi azumi wanda bai da lafiya ko yake kan balaguro sai ya kirga kwanakin da ya sha daga baya sai ya biya wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaftiru fi asfarihi an samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cin abinci a cikin wa'ensu cikin balagurorori da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake qala al-mu'allif rahimahullah wala ba'asa bis salati bis fi sarawi yace ba lafi ayi sallah da wando السراويل منفرد wando shi kadai wa huwa ma'ruf sananne ne an sani ko ma yulbasu alal aurati shine abinda ake sanyawa al'aura fa huwa makyadun ala qadar al asfalil jismi shine abinda ake dinka shi kasa da jiki ko lahu akmam yana da wannan abin nan guda biyu me ake cewa kafafu guda biyu ko wanda za a saka wannan a saka wannan kale shi tasihu salati fi sarawil hadha bin nisbati lirajul a bangaren namiji kenan لأن الأورة الرجل ما بين السرة إلى الك... إلى الركبة إلى الركبة الأورة النمجي شيني دغا أبين نان cibiyarsa zuwa ina zuwa idan sawu wasarawil yasturu zalik wando idan irin wanda ake babba ne za a ja zai iya rufe wannan zuwa gwiwa barakallahu fika ma baina surati ila rukubati daga cibiya zuwa gwiwa wasarawil yasturu zalika فإذا صلى في سراويل ساتر ما بين سرته إلى ركبته فصلاته صحيحة إذا متن يي صلى يرفع cibiyarsa zuwa gwiwarsa sallar shi ta yi amma mar'atu fa kulluha auratun mace dukkan jikinta al'aura ne fi salati a cikin sallah illa wajaha sai dai fuskanta idza lam yakum inda harijalun ghayra muharimin idan babu mazaje wa'anda ba maharrananta bane ba wai za salla fi izarin idan mutum ya salla da zani fa huwa afdalu min sarawil shi yafi abin nan a wando aw salla fi qamis ko kuma ya salla da riga fa innahu afdalu min sarawil tafi wando aw salla fi qamis ko ya salla a cikin riga fa innahu afdalu shine abin da yafi li'annahu ajmalu lil hay'a saboda me mutum kana da riganka kana da wandon kana da hullanka kai salla shine abin da yafi kyawu a yanayi da mutum yake ciki saboda Allah madaukakin sarki yana cewa ya bani adama ku zo zinatakum inda kulli masjid ya ku yan adam ku riƙa ku a kowane a inda kowane masallaci ma'ana inda kulli salatin kenan duk lokacin za ku yi sallah ku sanya sutura mai kyau ku rufe jikinku wa zinatu kama ya kula shekul islam shekul islam ibn taymiya kamar yadda yake faɗa azina anan gurin da Allah ya faɗa a ammu mai an takuna satr lil aurati faqat ta fi gamammiyan magana a ce iya al'aura za a rufe a dukan jiki sai a rufe shi don to an yi gawa wanda ya dace kamar yadda mala ya kawo yayi sai dai wasu malamai suka ce bai halatta mutum ya sallah ba wani abu a kafadarsa ba ya kamata a ce ko singileti ne akwai amma kuma ta kama sai baka da wani kaya sai wannan shi kenan kai sallar ta yi don abdurrahman akadari ya kawo ba mutum in bai da kaya mai abin nan ba sallahu riyanan mako na mutu amma dai ba duk abin da ake fatan a samu bane ku zo zinatakum inda kulli masjid kar mutum gaye ne kamar yanda wani ya je gaida surukansa gida gidan sun shigo sun shigo falo tirikwata sai suka kawo fada aka je aka ce bashi da kunya sai ce shi wallahi mai kunya ne ai yana gaida wanda ya halicce shi ma da wannan tirikwatan ba ce sallar bawo ba to amma ai ba daidai bane ya abin nan ai ana son abin nan ko da in kai sallah da tirikwata sallan yayi to amma abin da yafi fa ka sa kayan da har ƙasa ya rike ku zo zinata kun ya rufe ko inda kulli masjidin za ka ga da sirikinka musamman ya zo gidanka ka sa ku dugwayen kaya ka shigo ai shine abin da yafi a ce ka zo da tirikwata to amma sai kafa hujja yace wai wanda ya halicce shi ma in ya gaida shi da tirikwata tayi babu musu akai to kuma ya su dan ya zo ya gaida su da tirikwata har su ce ba shi da kunya ne Allah ta'ala ya sauyi yawwa halaccin idan bukatuwa ta kiraye haka babu laifi za a yi ya halatta amma ba haka kurin ka dauka kai gaye ne ka ce an ce za a yi kaza kawai ka tashi ka je kai ba shine daidai ba ina fata ana fahimta in kuma an ce sarki yana kira kuma shikenan sai mutum bai tafi haka nan ba ko ko aka ce gashi nan wani kasan gaye in yana san diyan mutum sai a hankali aka ce gashi nan ya zuwa kuma ya bala'in santa sai ga in wani gashi ne akan sama zai kokarin in akwai da manga ko ta zanna akan wani sai kokari ya kifa akan shi kara gani ko ba haka bane Allah ta'ala ya tsare mu saboda ku zo zinatakum inda kulli masjid al muallif rahimahullah wan nifaq an yuzhira al islam bil lisan wa yukfi kufra bid damiri abinda ake kira munafirci shine mutun ya bayyana musulunci a harshe amma kuma so ya boye kafirci a ina a zuciyarsa annifaqu huwa izharul khairi wa ibdalu sharri munafinci shine bayyanar da alkhairi a boye sharri a cikin zuciya wa huwa yanqasimu ila qismaini ya kasu kaso bi shi munafirci nifaqu itiqadi wa nifaqul amali akwai munafirci na kuduri wanda mutun ya rike a cikin zuciyarsa wa haza kufurun akbar wannan shine kafirci babba irin nasu abdullahi ibn ubay ibn salul wal munafiqu sharrun min al kafir al asali shi munafiki yafi kafiri na asali sharri don haka ma Allah madaukakin sarki yake cewa innal munafiqina fi darakil asfali minan nar walan tajid lahum nasira shi munafiki yana kasan ba yahude ma yana kasan ba nasari yana kasan mai bautar gunki a cikin wuta لأن الكافر الأصلي معروف أنه كافر شي كافري نا أصلي سننني كوا سن أريني وأنه أدو شي منافقي شي مكيني لكن المنافق سيد شي منافقي يقدأ المسلمين bayan ya rike kafircin kuma yana yaudaran musulmi wa yuzhiru annahu minhum yana bayyana cewa shi yana cikin su wa huwa aduwwul lahum alhali ko makiyin su ne yuzhiru annahu muslimun wa huwa kafir yana bayyana cewa shi musulmi ne asali kuma kafiri ne dan Allah ta'ala ya cewa yukadi'una Allah wallazina amanu wama yakda'una illa anfusahum wama yashkuru suna ha'intan Allah da wanda suka yi imani suna yaudaran su ba sani ba wanda suke yaudara face kawukan su su ban san haka ba ma'ana ba san cewa masifar kansu take komawa ba an fahimta ba ba san cewa ba daidai suke ba a sun sani amma suna kallon sun ci riba saboda mai sun boye kafirci sun bayyana musulunci har ma suna izgilewa musulmi fa iza wa iza laqul ladina amanu qalu amanna wa iza kalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un sai Allah ya ce me Allahu yastahzi'u bihim Allah ta'ala yana maida musu izgilin su wa yamudduhum fi dughyanihim ya'mahuna Allah madaukakin sarki ya tsare mu sai ke kara su cikin wannan shishigin nasu suna ta dimuwa su ba san cewa kansu suke cuta ba wale haza ja'alahumullahu fi darkil asfali don haka ne ma Allah madaukakin sarki ya sanya munafikai a rufin ƙasa minan nari na wuta ta hata abadatul ausan karkashin masu bautan gumaka wal kufari karkashin arna li'annahum sharrun minal kufari sharrun minal kufari su munafikai sun fi arna sharri wale haza qala jalla wa ala saboda haka wanda ya dauka ya girma Allah madaukakin sarki ya faɗa fihim dangane da su yace humul adu fa hazarhum qatalahumullahu anna yufakuna makiya ne ku kiyaye su ku guje ku guje su ku tsoratar da mutane akan su kar shiga wannan layi Allah ta'ala ya ɗebe musu albarka ya nisantar da su daga rahaman Allah nifaqil itiqadi huwa allazi la yajma'u ma'ahu imanun abada har abada shi wannan munafircin bai haduwa da imani duk mai munafirci na itiqadi to wannan babu imani da tare da shi ko misqala zarat nau'i na biyu na munafirci wan nifaqul amali munafirci na aiki wa huwa an yakuna al insanu mu'minan zahiran wa batinan zahirinsa da batininsa mumuni ne lakin yasduru minhu sifatun min sifatil munafiqin sai dai akwai wata siffa wata siffa ce ta munafikai ana iya samun ta a wajen shi tunqisu imanahu wanda zai rage masa imani wa alaihi wa idu shahidun yana da narko mai tsanani lakinnahu la yakhruju min al-milla sai dai shi wannan bai fitar mutum daga cikin mai addinin musulunci yusamma nifaqul amali wannan ana kiran shi munafirci na aiki wa yusamma nifaqul asgar ana kiran shi munafirci karami wa mislu hadha ma jaa fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo a fadin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin imam al-bukhari da muslim hadisin abdullahi dan amr dan asi Allah ya kara musu yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan kalisan wa man kana fihi kaslatun minha kana fihi kaslatun min an-nifaqi hatta yada'a idza haddasa kadhaba wa idza wa'ada aklafa wa idza itmina khana wa idza kasama fajara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ababe guda hudu duk wanda ya zanto cikinsu ya zanto tataccen munafiki ma'ana duk wanda ke da wata ɗabi'a daga ciki to ya ɗabi'a irin ta munafikai ke hatta ya da'a hasi ya bata wannan aikin munafikai ne to duk wanda ya ɗauki wannan ɗabi'a ya shiga riga irin ta munafikai duk da shi bai kai ya fita daga cikin musulunci ba idza haddasa kazaba idan zai yi magzance zai yi ƙarya dukan wanda maganar shi ƙarya ce to wannan ya shiga riga ta munafikai shi ma munafiki ne tare da cewa bai fidda shi daga addinin musulunci ba daman su asalin munafikai ai su ne makaryata wai za la kullu zina amanu mi qalu amanna wai za ka lau ila shayadinihim qalu inna ma'akum da gaske ne ka ga ba da gaske bane dukkan mutumin da zai ƙarya to ya shiga riga irin tawa ta munafikai wa iza wa'ada aklafa idan yayi alƙawari zai saba siffa ce ta munafiki saba alƙawari cika alkawari siffa ce ta mumin Allah madaukakin sarki ya faɗa a gurare da yawa cikin alkurani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alkawari komai adna shay'in min alwa'd la tuklifu duk yanda yake kai alkawari to ka cika shi idan ko ba idan kuma kaga akwai abin da ya shigo sabani da wannan sai kai bayani wanda kana ina kace nan da awa ɗaya zan zo to kai kokari ka zo in kaga cewa kuma ba za ka zo ba ka kira kai magana ka ce na yi alkawari amma ga wani abu ya shigo ko kuma kai istisnai ina fatan ana fahimta yana bin ka bashi za ka kawo masa ka ce zan kawo maka ranar laraba idan mun je mun haɗu a kasuwa zan baka to kai kokari ka cewa ka cika kai za ka samu kwanciyar hankali za ka samu zama lafiya in ka saba da haka kuma ka huta in ka san ba zai samu yau ba to ka ce ba zai samu yau ba duk wanda ya saba da cika alkawari to bai iya yin abin da yake da ƙarya to harka ce ta munafikai menene saba alkawari wa iza itmina kana siffa ce ta munafiki idan aka amince masa zai ha'inci dukkan mutumin da ake amince masa yake ha'inci mutum ne watakila ya amince maka ka zo ka ce masa yanzu da Allah wani a taimaka min naji an ce Niger din nan ko naji an ce ana zuwa gari alkali ko ana kai biski gari kaza ana samu ka taimaka min da Allah ka bayar nima abin sai a hankali yanzu sai ya amince ya baka to karka yadda ka je ka cinye kudin sa in kana cinyewa ka dauki siffa kai ma irin ta me irin ta munafikai ina fatan ana fahimta yace ba na buhun taki da na kawo abinci na gida zan baka to shikenan yana kawowa kuma dauke ka bashi kada kawowa ka menene ka dauka ka bashi in kai alƙawari da mutum ka cika idan mutum ya amince maka amincewa ne zai sa mutum ya dauki kayan shi sai baka bashi ka tafi kasuwa in banda amincewa ba zai baka ba dan da a ce hakurin kowa bashi ake ai da kila kai ba za ka zo ka samu ba wani za ka ga dan gidansu ne ma wata kila saboda bai amince ba yana ganin in ya zo rijiya ce gaba dubu sai ya hana shi kai kuma ka zo ba abin da ya hada ku zaman unguwa ne ko kuma kila haka ne kuke haduwa a kasuwa ka zo ya kalli siffar ka ya kalli ka za su yi dauka su yi baka to karka ci amana su sai ka kawo in kai haka shiga siffa irin ta munafikai wai za ka sama fajara siffa ce ta munafikai yayin da aka yi husuma zai karkace ba zai bi hanya ta daidai ba ga daidai ana kallo amma me ba zai abin da ya dace ba fa hazal mu'minu wannan mu'mini kada yazduru minhu nifaqul amali ana iya samun munafurci na aiki sai ya shigo don haka zaka ji ya ce ai munafurta ta yi ko ba haka ba Hausa suke faɗa ba ni in na san haka ne ai ba zan ba haka yana ba ai munafurta na kai ko kuma ce wala ma da yazo da kai ai munafurta ta yi da ya ga mun halin ka ai to kaga wannan munafurci ne sunan shi nifaqul amal munafurci na aiki ba zai fitar da mutum daga addinin musulunci ga baki dai ba amma in kai zurfi kuma siffa ce ka dauka ta munafikai in kai wasa ka iya samun kanka cikin su Allah ta'ala ya zare mu wa huwa naqasun fi imani yana rage imanin mutum wa mustahiqqun lil wa'id ya cancanci narko azaba lakinnahu la yakhruju bi zalika min ad-din sai dai ba zai fitar mutum daga addinin musulunci ba wa hadha an-nifaq huwa ar-riya wannan nifaq munaficin ana kiran shirya alladhi kafahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sahabi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoron shi masahabbai wa sammahu shirka ya kira shi me ya kira shi shirka al'asgar ƙarama ƙala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna akwafu ma akafu alaikum ashirkul asgar mafi tsoron abin da nafi ji muku tsoro shine karamar shirka qalu wa mashirkul asgar sahabbai suka ce menene karamar shirka ya rasulullah da ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace arriya yin abu dan wani ba dan Allah ba yaqulu Allahu yawmal qiyamati Allah madaukakin sarki yana faɗa ranar tashin alkiyama iza jazanna sabi a amalihim yayin da Allah madaukakin sarki ya sakanka wa bayi da ayyukansu kowa da abin da ya aikata Allah madaukakin sarki yana cewa masu riya izhabu ila allazina kuntum tura'una fid dunya ku tafi zuwa ga waɗanda kuke nuna musu ayyukan ku a cikin duniya fanzur hal tajiduna indahum jaza'an ku duba ku gani ku jira akwai sakamakon da za ku za su ba ku wallahi babu wani wanda zai iya baka wani abu a ranar tashin alkiyama duk wanda kai dan shi wannan hadisi yana cewa kar karki kowa karki Allah don haka Allah zai ce limanil mulku yawma lillahi alwahidul qahar mulki wa adda shi na Allah ne don haka yace maliki yawmiddin ko Allah shike da mallakar tashin alkiyama babu wani dan adam a duniya mala'ika ne ko aljani ko mutum duk matsayinsa da yake ta cewa a ranar tashin alkiyama wallahi babu don haka Allah ya ce maliki yawmiddin shike da mallaka ranar tashin alkiyama in baka sani ba imamu shankiri yace koma suratul infidar suratul infidar ka gani Allah ta'ala yace wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin sai ce yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah in baka san meye addini a can ba to koma can sura ita ce ranar da wata rai ba ta iya mallakan komai a wata rai al'amari duka a hannun Allah yake don haka ka riki Allah sai ka huta in ka bar Allah kuma ka taɓe ka yi asara don haka annabi ibrahim alaihi salatu wasallam ya ce ku bayan labarin abin da kuke bauta waɗannan kowa bayan Allah ya ce din an je kiyama fa innahum aduwwun li duk kina za su duk wanda na tinkara shi ma ta kan shi yake saboda kowa nafsi nafsi yake illa rabbal alamin sai dai ubangijin halittu shine wanda in ka rike shi zaka samu ka tsira amma in ba Allah ka bi ba ka tabe ka kade kai asara Allah ta'ala ya tsare mu don haka duk Allah madaukakin sarki yana faɗin wannan ga waɗanda suka yi abudan wani ce je kaka gani zai baka wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi da hadisin Mahmud bin Labid hadisi ne ingantacce kamar yadda albani ya kawo a cikin sahihu jami'i sagir hadisi na 1555 wa qala sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ala ukhbirukum bima huwa akwafu alaikum indi min almasih ad-dajjal kuna so in ba ku labarin abinda nafi ji muku tsoro sa a wajena sama da masih ad-dajjal qalu bala suka ce na'am ya manzan Allah duk sharrin dajjal ina akwai abinda kafi ji mana tsoro akan shi kale ce ashirkul kafir shirka boyayya ya kumar rajulu fa yusalli mutum zai tashi yana yin sallah fa yuzayyinu salatahu ya kawata ta lima yara min nazar rajul ilayhi ya ga wani yana kallon shi zai ruku'i mai kyau yayi sujada mai kyau yayi a abinda ake so idan zaka yi kai dan Allah idza salla inda nasi in zai yi sallah wajen mutane yuzayyinu salatahu zai kawatar da sallar shi wa in salla fi baitihi in zai sallah a gida yar mubi ba yawa sai zanubi aw mahallul kafi ko gurin da shi kadai ne fa innahu yanquru yanquru salata sai ko can kurciya ne idan gona ne zai sallah yanzu nan minti daya yawa ya buga ya gama idan a shago zai yi sallah ya gab idan a office ne shikenan minti kaza in ya fito kuma masallaci ko ya fito ina sai a ce ya iya sallah yana yin abun kamar yanda ya dace fa hadha huwa allazi kafahu sahaba ala anfusihim wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji sahabbai tsoro akan kansu kaufan shadidan tsoro matsananci to ina gani ko kai wala ahada yubarri'u nafsahu min ba wanda zai iya kubutar da kanshi akai fa yakaful insanu minhu to dan haka dan adam ya kokari ya ji tsoro wala haza qalu la yakafuhu illa mu'minun ba mai tsoron wannan sai mu'mini wala ya'manuhu illa munafiqun ba kuma mai amincewa dai sai dai munafiki fal muslimu yakafu ala nafsihi shi musulmi kullun karan kanshi yake ji ma tsoro min hazan nifaqi a wannan munafirci wa huwa nifaqul asghar ko shine munafirci karami والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويكف الكفر بالدمير هذا تعريف النفاق الاعتقادي wannan ta'arifi ne na munafirci wanda yake itikadi nifaqul akbar kenan ko wa hadha la yajma'u ma'ahu iman wannan babu imani tattare da mai wannan wala yazduru min mu'minin abada har abada ba za ka samu ba a wajen mutumin da mummune ne saboda ko sallallahu bin ubay bin salul Allah madaukakin sarki ya tabbatar cewa Allah ne yace karka tsaya akan kabarinsa ko ɗaya daga cikinsu don me sun kafircewa Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin farko farkon suratul baqara qasaman nasu ilal mu'minina zahiran wa ba'inan ko Allah madaukakin sarki farkon sura ta biyu suratul baqara ya raba mutane gida biyu zahiri da baɗini wa ila kuffarin zahiran wa ba'inan kuma zuwa kafirai na zahiri da kuma akwai kafirai na me na baɗini wa ilal munafiqina da ko munafikai yuzhiruna al-islam suna bayyana musulunci fi zahirin a zahiri wa yabtinuna al-kufra suna boye kafirci haisu qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an subhanahu anil Qur'an Allah ta'ala ya faɗa dangane da al-Qur'an yace alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سمتم فرقوكي لنكو an fara da mammane Allah ya ce alif lamin Allahu alam bi muradihi bi zalik zalikal kitab wancan littafi bi ma'ana wannan littafin alqur'ani la raiba fihi babu shakka a cikin shi shi qur'ani hudan lil muttaqin shiriya ne kadai gawa ga al muttaqin wayanda suka bi dokokin Allah ga siffar sunan in kana ciki kana ciki in baka ciki kuma baka ciki allazina yu'minuna bil ghaibi sune wanda suka yi imani da gaibu wuta ba su taba ganin ta ba sun yi imani da akwai ta suna jin tsoron ta suna yin aiki kar Allah ya sanya su wuta aljanna ba su taba ganin ta ba sun yi imani akwai ta suna aiki dan Allah ya ba su aljanna ba kalmar wayan da suka wayi gari a yau sai mutun yana sai yana aiki ba dan tsoron wuta bane ba ko babu wallahi ka kai kai asara wannan ba aqida bace mai kyau ba yana aiki dan kai Allah ya sa shi shi ba yana aiki dan ya samu aljanna ba ha kullun sai ka ji mutun ya gaya maka wannan tare cewa annabawan Allah Allah ta'ala ya jero su a cikin alqur'ani a suratul anbiya sai ce innahum kanu yusari'una fil khairati sai ce wa yad'unana ragaban wa rahaban sai ce me wa kanu lana kashi sai da ya tsara annabi wayan da wayan da wayan da ya zo ƙarshe wajen su zakariya da ya haya sai ce innahum su annabawan gabaki daya kanu yusari'una fil khairati gaggawa suke suna aikata ayyukan alkhairi ba sa yin ƙasa a gwiwa waye da unana ragaban wa rahaba suna bautan mu suna kiran mu Allah ya ce dan kwadayin abin da ke wajen mu na lada a basu aljanna annabawan Allah ma suna ibada dan Allah ya basu aljanna wa rahaban suna jin tsoron azaban Allah sai wani ya ce shi bai tsoron wuta saboda me wani ya gaya masa akwai wanda zai iya dora kafarsa a wuta idan Allah ya wasa kawai wutar da kai ta mutu ko kuma nan garin ku baka iya gaya mishi wata magana amma sai ka ji mutum ya gaya wa Allah magana baka iya gaya ko da mai unguwa ne ba haka bane kurtun dan sanda yana jin ka ba za ka iya gaya masa wata magana ba amma sai ga mutum ya san Allah yana jin shi kuma sai ya gaya wa Allah magana wai akwai wanda zai iya kashe wuta wai kowa wai ayi asara ko musulmi ya tsaya saurara dan Allah ya uwa wannan ba halaka bane ba wannan ba masifa bace ba wallahi wannan duk shine bala'in da yake addaban mutane kuma duk ba abin da ya janyo wannan wallahi tallahi banda bid'a don haka suka ce mafi cutar da ta samu musulmi ita ce bid'a tana da wahalar magani don haka shi shedan ya fi san dan bid'a akan mai aikata sabo saboda mai sabon ya san sabo yake shi kuma dan bid'a kullun jiya yake yana ganin cewa abin da yake daidai ne Allah madaukakin sarki ya tsare mu saboda haka yan uwa mu kiyaye mu bi Allah mu bi manzon Allah sallallahu alaihi sai mu huta sun imani da gaibu suna aiki dan haka wai kimuna salata kuma suna tsaye da sallah to amma gashi ne shi kuma bai sallah bin Allah yake bashi kaga bai cikin wayanda almuttaqina ne Allah ta'ala ya faɗa almuttaqina ko kuma inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqina Allah yana karɓa ne wajen masu takawa wayanda suka bi dokokin Allah shi ga hinan bai imani da aljanna ba dan ya ce wani zai iya kashe ta ya abin nan wuta aljanna ya ce za iya sa rini jin daɗin ta gabaki daya wannan ba shi dina illa bi ma'allimna nasma muna jin ana ta faɗa ko ba haka bane ba kuma kowa yanzu ya zalce na ji ya kamata ka raba kanka da wayannan sannan ba a tsaye da sallah da yawa zaka ji mutum ya ce sallah ai nishadi ne sallah ai kaza ne kayi sallah duk ka kore wa mimma razaqnahum yunfiqun ga sifar su dangane da abinda Allah ya basu suna ciyarwa wallazina yu'minuna bima unzila ilayka su ne wayanda suka yi imani da abinda aka saukar maka na alqur'ani wa ma unzila min qablika da abinda aka saukar kafin zuwanka na taura da injila da zabura da sauran littattafai wa bil akhirati hum yuqinun siffa ce ta almuttaqina sun yi sun yaqini sun yarda cewa akwai lahira za a yi sakamako ga wanda ya mai kyau zai samu mai kyau wanda ya mara kyau kuma zai haɗa mara kyau sai Allah ya ce wa'yancan ula'ika wa'yancan ala hudan min rabbihim kamar a gansu suna kan shirya ta wajen ubangijinsu ma'ana sun samu shirya a wajen Allah madaukakin sarki wa ula'ika humul muflihun wa'annan kuma suke cin nasara suke da babban rabo idan an je gobe kiyama wa'annan ayoyin suna magana akan mumuni na zahiri da baɗini an gane dukkan mutumin da a zahirinsa da baɗininsa akan wannan ayoyin yake guda uku ko guda hudu guda uku to wannan shi ne mummuni zahiri da baɗini amma kufaru arna kuma zahiran wa baɗina a fili ko ina arna ne Allah ta'ala ya faɗa dangane da su yace innal ladina kafaru lalle arna kafirai sawa'un alaihim daidai ne akan su a anzartahum kai musu gargadi am lam tunzirhum ko baka musu wa'azi wallahi yu'minuna ba su ba su imani ba don mai katamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim Allah ta'ala ya yimki ya rufe zuciyansu da majiyansu wa ala absarihim da maganansu Allah ta'ala ya sanya gishawa wani rifi walahum azabun azim suna da azaba mai yawan gaske mai girma Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan arna na zahiri kenan sannan kala na uku sai Allah ya ce wa minan nasi a cikin mutane mai yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minina suna cewa sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun yi imani da ranar tashi alkiyama amma ko ba mumune bane ba yukadiuna Allah suna yaudaran Allah wallazina amanu da waɗanda suka yi imani suna bayyana cewa su masu imani ne wama yakdauna su dai ba sani ba ko wanda suke yaudara illa an fusahum sai kawukan su wa ma shi'uruna ba sani ba daga nan dai lokaci yayi har zuwa fadin Allah madaukakin sarki Allah yana ta fadar sufar su da aka zo kaga aya uku ta kare akan mummune an karanta ayoyi guda abin nan guda biyu sun kare akan arna amma munafikai fa saboda sharrin munafiki har zuwa wa'annan ayoyin goma sha wani abu Allah ta'ala har yazo summun bukumun umyun fahum la yarji'un duk ana magana ne akan me akan akan munafikai Allah madaukakin sarki ya tsare mu hadhihi kulluha fil munafiqin dukkan wannan akan arna ne wa hiya bid'a ashara aya ayoyi goma sha wani abu wa yukfi kufru bid damir ai addamir ma'anahu ma yadmaruhu fil kal ya boye kafirci a cikin zuciya Allah madaukakin sarki ya tsare mu zamu tsaya anan abin na faɗi daidai ka tarye da ganin daman Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya bamu lada ga baki daya wanda ne kuskure ko tuntuban harshe ne da shedan da karancin ilimi Allah ta'ala ya gafarta mini ya gafarta mana ga baki daya ya sanya aljannar firdaus ya ce mu koma mu marasa lafiyar mu Allah ta'ala ka ba su lafiya masu lafiya Allah madaukakin sarki ka kara musu lafiya Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka bamu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka bamu ikon kauce mata Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa ka sanya albarka a cikin kasuwancin mu da ƴan kasuwan mu gabaki daya ka kare mana masifa ko ta ina ce Allah madaukakin sarki ya kara mana kwanciyar hankali zama lafiya noman mu Allah madaukakin sarki ka sanya masa albarka Allah madaukakin sarki siyasa da aka sa gaba Allah duk abin da alkhairi ne Allah ka tabbatar da shi duk sharri da mai nufin sharri Allah madaukakin sarki ko muna san shi ko mun san shi ko mu san shi ba Allah madaukakin sarki duk wanda zama yin shugaba sharri ne Allah madaukakin sarki ka mai da shi ka jefa shi rijiya ya tafi ta ka ta yanda ba san ma ya fada ba duk wanda zaman shi alkhairi ne ko da ƴan Najeriya suna san shi ko ba san shi in dai shine alkhairi Allah madaukakin sarki ka sanya shi ya zanto shi ne shugaba Allah madaukakin sarki ka bashi duk wani madafin ikon da kake ba wanda yake zama shugaba inda zai taimaki addinin musulunci da musulmai a ƙara samun kwanciyar hankali da zama lafiya Allah ka kare mu daga wannan fitintunu da suke tasowa Allah madaukakin sarki ka ƙara mana kwanciyar hankali da zama lafiya a wannan garin namu na gashuwa da jihar Yobe da ma arewacin Najeriya da duk ƙasar da inda musulmi suke gabaki ɗaya Allah madaukakin sarki ka taimake mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh